الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا جمعة ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da sha biyu ga watan ne na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah mun dawo ci gaba da karatunmu na kashifar ilbasi na maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu muna cikin babin da shehu radiyallahu ta'ala anu yake yi mana magana akan illar da ke tattare da yin mummunan zato ga bayan allah da kuma sakin harshe akan auliya'ullahi ahalul khususiyati da kuma yi musu inkari a mun tsaya da shi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana wani dogon zance a daga cikin zantuttukan wato a imamu gazali a za mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim shehu ya ci gaba da cewa wa zakara sahibin rima ma'abocin littafin rimahu ya ambata idan mun lura za mu ga cewa wato shi wurin mushe ibrahim duk duk babin da ya ɗauka yana karatu yana magana a kan shi to sai ya gama tattaro duk ra'ayoyin malamai da irin maganganun da suka yi akan wannan matsalai sai ya haɗa gaba ɗaya ya tattaro wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza duk sai ya kawo sannan a ƙarshe shi kuma sai ka ji tashi magana yawwa sai ya gama tattaro irin abin da malaman da suke wajen ɗari shehu tijjani suka ambata sannan sai ka ji shi kuma abin da zai kawo radiyallahu ta'ala anhu yace to mai littafin rimahu ya ambata a kaga a baya an kawo magana imamu gazali shi imamu gazali kaga yana wajen dariƙa shehu tijjani ko shi ko mai littafin rimawu kaga yana cikin dariƙa shehu tijjani ko shehu umar al-futi almajirin shehu muhammad al-gali abu dalibin shi kuma almajirin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa zakara sahibur rimah mai littafin rimahu ya ambata al-mashahudi lahu bitabahuri wanda aka yi masa shaida da isa matuƙa fi ilmai shari'atu wal haqiqati a cikin ilmomin nan guda biyu ilimin shari'a da ilimin haƙiƙa idan an ce ilimin shari'a ana nihin a ilimin zahirin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kira al'umma a kan shi idan an ce ilimin haƙiƙa ana nihin ilimin sauƙi ilimin da shi ba a littafi ake karanta shi ba a'a azzukata ne ake ɗanɗana shi, wato ana an san shi ne daga bakunan mazaje, shi ne wa'allam nahu min ladunna ilma ɗin nan, shi ne ilimin haƙiƙa kenan, shi ilimin haƙiƙa gaskiya ne, haƙiƙa ma gaskiya ce, a kasan duk lokacin da mai wasa ya ari rigan mutanen kirki ya sa, sai ya zama cewa kai kuma baka san mutanen kirkin ba. sai wani ya zo ma da irin wannan rigar ya ce shi ne mai wasa to da kaga ainihin masu rigar su mutanen kirki sanye da rigar ka ce ku rabu da su yan wasa ne sau da kai dama baka san masu gaskiya ba masu wasa ka sani to wannan shine dalili ina yin waɗin maganar nan duk mutanen da ba su san ilimin haƙiƙa na su musulunci na gaskiya ba sai aka samu wasu suka zo suka ce musu su ne suka yi da'awan cewa su masu ilimin haƙiƙa ɗin nan ne sai suka yi ba daidai ba to da an ga wani an ce wannan mutumin ma'abocin ilimin haƙiƙa ne kai da ka ji tun da baka san wannan sunan ba sai a gurin wasu masu wasa sai ka ɗauka duk wanda aka jingina ma sunan ma wasan yake to wannan shine amma haƙiƙa ta manzon Allah ce shine hadisin nan na Abu Hurairah ko da yake cewa na an shi jurabai ilmin ko burga ne guda biyu na ilimi a gurin manzon Allah yace ɗaya shine wanda na gaya muku yace amma ɗayan kuma da zan gaya muku shi da an umarni da ayin da kun yanke mini wannan makogoran nawa to abin da ya faɗa din shine ilimin shari'a abin da ya ɓoye ɗin shine ilimin ɗariƙa ilimin haƙiƙa kenan shine ilimin haƙiƙa shi ba a faɗin shi a'a wani haske ne da Allah subhanahu wata'ala yake riskar da shi ga wanda ya so ya zaɓa daga cikin bayansa kaga ai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sako na musulunci da shari'a manzon Allah sallallahu kuma ya yi farko yawwa to ai kaga a tare da haka kuma sai ga an ba sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu anhu wani ilimi daga manzan Allah kuma ba a umarce shi da ba kowa ba to wannan shine ilimin haƙiƙa din shine ilimin haƙiƙa din wanda shehu radiyallahu anhu anan littafin ya kawo mana salsalar shi daga sayyidina aliyu har zuwa kan shehu Ahmad Tijjani Abul Abbas Qutbul Makatum wal Katim al Muhammad al Ma'lum radiyallahu ta'ala anhu warda wa annabi to shine to shi shehu Umar al Futi a an masa shaidar cika da tumbatsa a cikin wayannan ilimai guda biyu wa tabrizi fihi ma da kuma tsere masa tsara a cikin wannan ilimuka a can mu tabrizin mafi cika tserewa ma na sahu ga abinda shi Umar al-Futi yace yace wa min qaba'ihil inkari ala alal awliya'i yana daga mafi munin yin musu ga waliyai annal munkirina cewa su masu musu munkirai muqtafuna asaral yahudi suna bibiyar gurabin yahudawa ne wal mushrikina suna bibiyar gurabin mushrikai ne wal munafiqina suna bibiyar gurabin munafikai ne a lokacin da masu musu suke ma auliya wallahi musu to ba sani ba suna yin koyi ne da yahudawa da mushrikai da munafikai inji shi Umar al-Futi a cikin Rumahu yace fala shakka anna Allah ta'ala lallai ba makawa Allah madaukakin sarki yu'aqibuhum lallai sai Allah ya masa hukuba babu hukunci ma aqabuhum bihi misli ma aqabuhum bihi kwatan kwatan irin yadda Allah ya hukuba da shi ga wa'incan waɗanda suka gabata na yahudu da mushrikai da munafikai littisafihim bi sifatihim saboda su wa'annan masu musun sun siffanci da siffofin wa'incan mutane wa minha isaruhum subatul fasaqati al-fajarati min al'usatil mukalifina al'mu'anzina. Cewar rubuce ce yana daga abun mamakin masu musu mawaliyan Allah. Sai ka ga isari sobatul fasadati sun zaɓi tarayya da fasakan mutane, alfajarati waɗanda suke ‘yan iska, min al'usati daga cikin masu saɓan Allah, sun zaɓi su yi tarayya da mutanen banza, akan su yi tarayya da mutanen Allah. almukalifina masu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almu'alifina ƴan tsaurin kai sai kaga mutum a kokarin shi ne ya musa ma wani na Allah sai kaga kuma yayi maja da wani shedani wanda shi kuma ya raba jaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wai sai an turmuza sai an sai an dan kokarin turmuza hancin wancan na Allah din zaka ga duk inda adawa take tana komawa zuwa ga irin haka sai ka ga mutum idan yana yana gogayya da wani wali daga cikin waliyan Allah a kokarin shi na saba maya sai kaga kuma ya kuma yi riko da wani wanda shi kuma ya raba hanya da Allah da manzon Allah wai yana yin haka ne saboda ya bayyanar da bara'ar shi da rashin tarayya ga wannan na Allah din to kuma he ya koma ya maza da wani wanda shi kuma ya raba hanya da Allah in ji shi Umar Lufoti. Wamin ha ya ce yana daga ciki, annahum ya ƙuluna suna cewa, Innan labi alaihi muluku wal zalamatu wa awanihim huwa dinul qayyim wa siratul mustaqim yace sai kaga masu yi mawaliyan Allah musu suna cewa ai wannan abin da masu mulki suke akan shi wa zalamati da abin da azzalamai suke akan ya wa awanihim da ko masu taimaka musu huwa dinul qayyim sai ce ai shine addini madaidaici za ga mutum shi ba zai yi lamarin sufi ba sufaye ba ba zai yi zikiri ba ba zai bi hanyar bayan Allah ba amma idan kai ka bi sai koma yana cewa yana ambaton wasu mutane waɗanda ba ma kan lamarin Allah suke ba sai ce gara su da kai da kaba Allah in ji shehu Umar Lafuti wasu radil mustaqim kuma sai ce wannan tafarkin na waɗanda suka saba ma Allah wai shine tafarkin Allah madaidaici saboda ya ɓata mare a tunanin shi wa ma alaihi ulama'ul akirati wal kiramil bararati allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha huwa tariqi al muwajjih saqim sai su koma gehe suna cewa wa ma alaihi ulama'ul akirati abinda malaman lahira suke faɗa wal kirami masu girma al bararati kubatattun bayan Allah allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wayan nan da suke kirayen Ubangijinsu sahiya da maraici, yuridu na wajahahu suna neman yaddan Allah suna neman zatin Allah. Sai ka ji an koma ana cewa huwa ɗariƙil mu'wajjis saƙin shi ne tafarki karkatacce ne illa. Shi ne yana da haɗari sosai, yana da haɗari mu kula. Idan ka ga mutum yana zikiri, yana lazimi. yana wazifa yana zikirin juma'a yana yawan zikirin Allah to kiyaye ko mun yawan illolin shi da aibubin shi da ka sani kiyaye daga zagin shi saboda kai renon imaninka Allah kishi ne da shi Allah kishi ne da shi mun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace da za a ɗauko zunubban mutanen farko da zunubban mutanen ƙarshe a ɗora shi a mizani sai a ɗauko la ilaha illallahu a ɗora ta a mizani to la ilaha illallahu za ta rinjaye dukkan wayannan zunubban za ta rinjaye su duba girmanta in za a shiga musulunci ita ke hudi duba girmanta ita ce ba a gajiya da hudinta mai yin ta yana yi tana ƙara hisgar shi ka sani ba ita ba da ake yi bai isa. Wani abu ka sani ba ita ba da ake yi a kuka. Mazala sanar ce jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah. Ku sabunta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Saboda haka idan ka ga mutum ɗabi'arsa shine yawan ambatan Allah. to kiyaye ji tsoro karka sake harshen kai ya saki a kan shi in ba haka ba za a samu matsala wallahi akwai haɗari mai girma a ciki shi yasa nake jawo hankalin yan uwa eh duk da abu ya kai ga abu to kakka yadda a cikin mutanen Allah a ce ga wani kana hada da shi kakka ba ruwanka in ma kai mutum ya cuce ka ne ko ya ma wani abu ba daidai ba ko ya zafafa maka ba shi da Allah kayan Allah ne shi da kai kai dai kada ka yadda a samu wani abu da ka aikata na shiga na salinta shi babu ruwanka da mutane kai lamarinka na addini kai hidimar gabanka amma da zarar ya zama cewa kana da wata ƙafa cikin hidimar jama'a ko sauraron ka ko da alherinka ko kuran ka ji sun zage ka ka ji haushi kuma a sunanka na Allah to zuciyarka bata kai inda ake bukata ba ai ko kullun kai ke ciyar da mutane ka shayar da su in dare zai yi su kwanta ka tambaye su me ya bukatar su wallahi wata rana wani aka tambaye halin ka ya ce shi bai taba ganin mara mutunci kamar ka ba Allah malam Allah ya ce shi a duniya bai san mutum mara mutuncin ka ba saboda ka ɗan adam ba ka iya mashi Allah shi ya halicce mu shi ne mai renon bayi shine mai azurtawa komi a cikin Allah ne amma wa kana gani wasu da ya ba su suka ci suka ƙoshi suka yi miƙa sai suka ce kai ai wannan al'amari ya wuce sai Allah guda ɗaya ne ina Allah ɗaya zai iya wannan ai dai Allah dai akalla dai a ce uku ina laihi dai uku ko da suka ci suka ƙoshi da ni'imomin Allah suka ce kai haka ba wannan irin lamari a ce Allah ɗaya kuma kai na Allah dai a dai bata dai uku to Allah wa kenan to kai waye da mutane ba za su zage ka ba kai waye da kake so ka ji mutane hudun alheri kanka to me kai musu da za su hada alheri kanka ai ba abin da kai musu shine shi Ibrahim da ya gama wani karatun manta muke la ta ta'alla man idza ra'aita idza yatal kalqi biza kulikta ajaral azaminhum li alla tarkana ilaihimu ballil ilahi farkana sai ya ce la ta ta'allaman kada ka jira dadi a zuciyarka idza ra'aita izayatil kalqi idan kaga cutan mutane ka rasa mafaka wannan ya boko ce pau wannan ya taro kana raw wanda kake tunanin in ka zo gurin ya za a samu hita ya harbe ka raw wanda kake tunanin in kana kuka zai taya ka kuka da kana kuka ka dan kauda kai ka hace sai ka kyallo ya kaga yana ma gwalo yana dariya in kawai goye ya kama hawaye sai ka gane kai wai ina mahita ne shau ya ce to in kaga irin haka kakka jawo shi eh ajaral azaminuhum li Allah tarkana ilaihim Allah ya ma haka ne ai maganin ka kenan saboda kakka karkata zuwa gare sa ka gane ba ka da gata sai Allah ballil ilahi farkana ba haka ba juya ta gurin Allah ai in dai kana tunanin kana da wani sauran bil adam dan adam mai rauni me nema gurin Allah da kake tunanin wai zai iya taimakon ka wai zai iya dafa ma ya baka mahita to ba za ka samu hakika taimakon Allah ba wallahi ba za ka samu ba Allah na taimakon mutum ne takattan taimako wanda ba yi da komi sai Allah shine shi Ibrahim yake cewa ni ba ni da kowa ba ni da komi sai Allah sai manzan Allah sai shehu tijani ya ce bayan su ban san kowa ba to wannan shi ne faida ɗin ya zama manufar ka kai muridin shehu tijjani ba ka kallon kowa sai Allah sai manzan Allah sai shehu tijjani san shehu tijjani da koyi da shi zai kai ka gurin manzan Allah san manzan Allah da koyi da shi zai sada ka da Allah shi kenan magana ta ƙare bayan nan ba wani abin nema amma in dai ya zama akwai sauran tunanin zaidu da bakaru da amru a cikin zuciyarka ko akwai tunanin laila da maila da tandane to wallahi za su dandame ka a ƙarshe sai sa aka gama lahiya ka cika da imani saboda haka mu daina kallon mutane idan za ka yi abu ka nufi Allah kuma ka yi dan Allah shi ribar nufin Allah cikin dukkan al'amari shi ne, idan ka nufi Allah da al'amari, to idan ka dace da daidai, to kana da sakamako guda biyu, sakamakon nufin Allah da kuma sakamakon dacewa da daidai. Idan kuma ka nufi Allah sai ka kuskure, kana da sakamako ɗaya, kana da sakamakon nufin Allah kuma kana da gafartawar kuskure. shi kuma illar rashin nufin Allah cikin al'amari, ko da an yi abin daidai in duba Allah aka nufa ba, to ana da taɓewa guda biyu. Taɓewa ta farko shi ne ba a nufi Allah ba, taɓewa ta biyu shi ne ka tozarta lokacinka cikin abin da ka san Allah ba zai karɓa ba, saboda ba shi ka nufa da aikin ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu nufi Allah. Idan za ka yi addini, ka yi addini saboda Allah. idan za ka yi lamarin shehu tijjani ka yi lamarin shehu tijjani saboda Allah idan za ka so shehu Ibrahim ka so shehu Ibrahim saboda Allah da manzan Allah ka so shi saboda shi masoyin shehu tijjani ne kuma halifan shehu tijjani ne kuma masoyin manzan Allah ne kuma mai kira zuwa ga annabi Muhammad ne to idan baka so shi ta haka ba shi ma ba ruwan shi da kai in baka san shehu ibrahim dan Allah da manzan Allah ba ba wallahi ba ruwan shi da kai qalilun suwa man habbani li wijadihi jafani jiharan fashqiyu ila al-ashqa yace ba ni da wani masoyi sai wanda ya so ni saboda ya ga ina son annabi wanda kawai ya so ni ba dan manzan Allah ba to ya wautace ni wauta mabayyaniya bai da arziki ya tafi can gurin yan uwan shi marasa arziki ni ba ruwana da shi in ji shehu ibrahim shi yasa ma ƙa'ida ne na sufanci idan za ka yi nufi Allah to aka ce kahin ka fara komai in ka gama haɗa kayanka ka ɗauki jakkarka ka sargafa ka saka takalminka ka yi ɗamara ka ɗauki guzurinka ka kama hanya, to kahin kai tuka ta farko, ya kai alwalla, yi tsarki kai alwalla, kalli gabas, kai sallah wadda ba ruku'u ba sujjada a cikinta. Amma akwai kabarbari guda hudu. Za ka yi ta nema halitta Allah, ita ce sallar janaza, sallar gawa. Kai ma halitta Allah kabbara hudu, ka sallame sai ka ɗauka yanka ka tsara gaba. In ba haka ba kana cikin tafiya, za ka je suna yabanka sai ka tsaya kana jin daɗi aikin banza ai sun tsaida ka su kake nema sai da ka kama hanyar zuwa gurin Allah ko mai ruwanka don mai yabanka in ba haka ba kana cikin tahiya za ka je suna ai wannan wanan ai minahiki ne ai makiyin ai in kana neman dan iska makiyin Allah ka same shi ai ta kare wane hayya kuke ganin ya kamar na Allah minahiki ne to sai ka tsaya kana saurare wai kana so ka gane su waye kai ma ka jawo jinsu aikin banza sun tsaida ka to in ba kai musu sallah raka aminu ne sallama hudu ba ka sallame su to ba za su baka ka je ba za su bata ma lokaci akan hanya saboda yabanka da suke kai kuma kana son yaban kana jin daɗi da kuma zagin ka da suke kai kuma baka jin daɗin zagin kana son ka gane suwa suka zagi ubanka kai ma ka zagi ubansu ta ƙarshe kaga ya ka kama ya ka yada zango saboda mai da zagi da kaga shi kenan ba da ba da za ka yi saboda ba da da zagin ka ba masu zagin ka za su ta zagin ka masu yaban ka za su ta yaban ka to kai ka ɗauka da yaban shine shehu ibrahim ya gaya mana duk babu bi ne amma an gaya mana ko an gaya mana ko yake cewa menene a eh a idza ka anta la qadaru min malikil mulki fa sayan indi ma yusuru ma biki to a ka gane ko tunda dai ka san cewa komai daga wurin Allah yake zuwa to da abin da ya sa ka farin ciki da abin da ya sa ka bakin ciki duk abu ɗaya ne shi abin da ya sa ka farin ciki jarabawa ne shi ma abin da ya sa ka bakin ciki jarabawa ne aikin da aka saka kuma shine tahiya gurin Allah to akan hanyar ka na tahiya gurin Allah idan ka raka ta farin ciki da bakan ciki to ba za ka kai ba saboda haka mu kula da wannan in ka ɗauki wannan a matsayin guzarinka akan hanyar zuwa ga Allah to za ka kai lafiya za ka kai lafiya kuma idan kana kan hanyar tafiya zuwa ga Allah sai mutuwa cikin maka ai kamar ka kai ne kamar ka kai ne a wani sa wani a zamanin baya shikenan sai wani mutumi ya kashe mutum ɗari ba ɗaya hadisi ko sai ya zo gurin wani malami yana neman tuba sai wannan malamin ya ce mashi me ka aikata ya ce mutum ɗari ba ɗaya na kashe shi ne nake so an tuba Allah ya fi min na zo gurinka ya za a yi malamin ya ce ka ya ai ka bantaro ta ka kashe mutum ɗari ba ɗaya ka ce kuma kana sa ran Allah zai gafarta ma saboda ba ka da mutunci ai na ya ce wai yanzu ba ma ba ma hita ya ce wa na ce ka wallahi ɗari ba ɗaya nan ba ta da daɗin ambata a zuciya sai ya ce to malamin nan kamata ya in cike ɗari da shi tunda dai ba za a gafarta min ba in za ka sha giya sha ta dubu zai yi jin daɗin ba da labari in ce na kashe ɗari daidai akan in ce na kashe ɗari ba ɗaya to wai me yafi ɗayan za ka kawai bari in ƙara da malam cus ya suke shi ya tashi ya ƙara gaba sai ta gurin wani malamin ya ce to ni fa na yi barambata ma mutum ɗari na kashe shi ne nake neman yadda za a Allah ya gafarta mani na zo gurinka in ji ko da mahita ya ce a da mahita mana eh ai Allah yana son tuba eh da mahita ka bar garin nan ka tafi gari kaza saboda garin da yake garin mutanen asha ne in yana a garin to aikin sha aikin sanar sharri sai ci gaba da gudana nan ne abokansa na banza suke to ya canza gari ya tafi inda bai sani ba ba a san shi ba kuma san mutanen kirki ne a garin in yi mu'amala da su zai manta kuma zai tuba ta gaskiya in kawai na nan garin to ko ya tuba tubin mazuru zai to shine yana kan hanya yayi rabin garin sai mutuwa ta cin mashi da mutuwa ta cin mashi kaga bai je garin bayi sai mala'ikun gidan da gidan al- rahama Allah sai suka taho su ɗauka sai mala'ikun duka su ma suka zo su ɗauka shi kenan ya aka kama ja'in ja tsakanin mala'iku da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sai suka ce ai kayan mu ne suka ce a wannan namu ne sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya musu hukunci ya musu shari'a da aka zo sai aka auna ƙasa daga garin da ya baro zuwa garin da za ya kilomita nawa ne sai aka duba aka to yanzu kilomita nawa ne sai aka ga tsakiya ya mutu amma ya fi kusa da garin da zai je da ƙasa da tuƙa ɗaya gawar ta ɗan marga ya san ɓangaren sai aka ce to ai tunda ya marga ya san kawai a bani rahama shi Allah ya game ya, ya karba to shi yasa idan mutum na kan lamarin Allah sai mutuwa ta cin mashi to Allah zai tada ya tare da mutanen Allah ha to dama akwai wani lamarin Allah ne da ake da ba mutuwa cikin shi ko an sa nake Abu Jahil ya mutu ta nake sahabbai ji sun yi fati a'a ai ba wani lamari a cikin shi da ba mutuwa ka ba Allah ka mutu ka ƙi Allah ka mutu ka aikata alheri ka mutu ka aikata sheri ka mutu kuma akan abin da ka mutu akan shi Allah zai tashe ka to sai mu gani he ka zaba saboda haka wannan shine abin da ake ne a wa yazmuna anna ma alaihi ahli awaidil zamima sai su rika riya cewa abinda ma'abota al'adu ababan sargi suke akan shi wal bid'il qabihati da bid'o'i masu muni allati tawarasaha man kana a shine me dalali waɗanda suka gada a gurin waɗanda suke a gurin bata alƙadimi da ɗaɗɗa huwa allazi alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hizbihi samim sai su rika riya cewa wannan abin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan ya da jama'unsa waɗanda suke as-samimu madaukaka ومن هداء الأضال الذي صد اليهود عن اتباع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم yana daga ciki in ji ko Umar Lukutu yace adda'u al-ubal cutan nan mara magani mai tsananin wuyan magani allazi sadda al-yahudu an ittiba'i sayyid al-wujudi wadda ita wannan cuta ita ta toshe yahudawa ta hana su bin shugaba sallallahu alaihi wasallama likaufi suqudi riyasatihim saboda wai suna bin tsoron faɗin shugabancinsu da girmansu, wa huwa hasadu ita ce hasada. Shi Umar Fute ce tana daga cikin ɗabi'ar masu yi waliyan Allah musu, saboda suna ganin idan sun yi musu biyayya, to wani girma da wani daraja nasu za su rasa shi, a zai a riya wasu, sai suka ƙi musu biyayya. Ƙala ta'ala, Allah na cewa, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال ينأتيوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية yace ta'ammal kalama hadhihi alqudub alfuti shauran yace ka lura da zancen wannan kudubi ba fute aljalil almiqdar mai girman daraja tarahu kashfu ahwalil munkirina zaka ga yana yaya halayen munkirai najana Allahu min balwahum Allah ya kubutar da mu ya tsirar da mu daga masibinsu. Wa fi baharul mawrud ya zo a cikin albaharul mawrud littafi ne. A kaza alaina al-uhudu Allah nuka ziba salihina idza akbaruna bi shay'in mun riƙe alƙawari tsakaninmu da Allah cewa ba za mu ƙaryata salihan bayan Allah ba idan suka ba mu labari da wani abu fahiluhu uquluna waɗanda hankulan mu sun tarba abin ba su cin mashi ba illa idza arada nassan shar'iyyan sai idan abin yayi bijirereniya da nassi na shari'a to sannan ne za mu ga ba mu karɓa ba ba mu fahimta ba wa zalika wannan saboda ita haƙiƙa ba ta saba ma, ɗari- ma- ma- ma shari'a ba babu inda haƙiƙa ke nuni da saba ma Allah idan kaga an yi da'awar haƙiƙa an saba ma Allah to ba haƙiƙa shehu tijjani bace ba haƙiƙa manzon Allah bace bata ce duk tsananin sirrin da ke cikin haƙiƙa baya nuni da saba ma shari'a idan kana son ka gane wannan dan haƙiƙa ne ta manzon Allah to duba kaga yana saba ma umarnin manzon Allah idan kaga biye yake da umarnin manzon Allah to hakikarsa ta gaskiya ce idan kaga yana tata yana zina yana shan giya yana halatta haram yana barambata ma yana cewa komi duk ɗaya ne ai komi ba komi duk normal ne amma ya ɓoye yan buhunan shi a ɗaki ya zo na yanka awakin mutane ya ɓoye 'ya'yan shi a cikin gida da uwar shi ya zo na ɓata 'ya'yan mutane ya ɓoye komi nasu kuma ya ce duk ɗaya ne kuma da zai hito ya sa riga kaga ya bambanta ya raba in duk ɗaya ne ya hito haka nan mana me na sa riga duk ba ɗaya bane to idan ka ga haka ya ka ce to wannan ba ɗan hakika bane ɗan ukuka ne mara kunyar zamani ne to daga nan zaka gane shi ba inda hakika ke umarni da saba ma manzon Allah babu babu wallahi babu babu وذلك wannan لأن غاية الواحد منهم مقولة ينسو أن يخبرنا أن القدرة الإلهية فعلت ممكنا لا غير yace makulat ɗaya daga cikin sufaye ita ce in zai magana sai ya bamu labari cewa ƙaddara Allah nan mai iko akan komi ta zartar da aikata wani abu wanda wannan abun mai yiwuwa ne shine aikin da wali yake yi ai sai su baka labari cewa Allah cikin ikon shi yayi kaza to yanzu kai in ka karyata su kana nihin Allah zai iya yin kazan ne ko ko kana nihin su da suka faɗi kazan nan ƙarya suke ɗayan biyu ne dai ko dai kana ganin abin nan da suka faɗi Allah ne ba zai iya yi ba ko ko menene kake ne nan yace wa fi yawaqi wal jawahir lisharari ya zo a cikin littafin al yawaqi wal jawahir in ji imamu sha'arani ƙala ya ce ƙala shehul islamil makazumi shehul islamil makazumi ya ce la ya juzu la alimin baya halatta ga wani malami an yunkira ala sufiyin ya musa ma wani sufi illa in salaka ɗari ƙahun sai idan shi malamin nan ya shiga hanyar sufayen wara'ahum kalafu sunnata sai ya ga sun saba da sunnan manzon Allah wala yasugu lahul inkaru alaihim bai dace masu inkari ba hatta ya arafu saba'i na amran har sai ya san al'amari guda saba'in kafin ya musu inkari. Naha daga cikin al'amura saba'in ɗin da ake so ya sani kafin ya musufaye waliyan Allah inkari na daga cikinsu na farko ya arfu islahum tajallin sati wa suri ya san islahinsu a cikin tajallin zati da tajallin surori. ya gane wai in sun yi ishara me suke nihi in sun yi magana me suke nihi wai motsin su ma da gyaran muryar su ma wai me yake nihi saboda kowaɗanne mutane suna da yaren su kuma ba a shiga musu harka kan yaren su an sani eh sufaye suna da yaren su in suka ce al-ma'rifatu al-ma'rifatu suna nihin ma'rifatu billahi to amma malaman lugha arabiya in suka ce al ma'rifatu suna nihin shigan alu da lam ko ma'rifa shigan alu da lam duk ba abu ɗaya bane ba al ma'rifatu to yanzu in an ce al ma'rifatu sai ka tambaya wai waye ya ce al ma'rifatu din shin maganan me ake ne saboda za mu fassara ma ma'anan ma'rifatu to ba ta fassaro sai an san wanda ya magana saboda a gurin sufaye tana nihin sanin Allah a gurin malaman arabiya tana nihin shigan alu cikin lam al al kaza al daru assalamu al kaza to sai ka je ka san sufaye in sun yi magana me suke ne sannan za ka zo ka shiga cikin maganar su ba mu karatu ne amma za ka ga ah, malamai duk suna bayani ko cewa bai halatta ma ka su sufaye ma ka ɗauki littafin su ma ka karanta haɗari ne har sai ka san ma'anar abubuwan da suke nihi da abin da suka rubuta a cikin littattafan nasu eh sai ka san abin da suke nihi da ma'anonin zantuttukansu sannan za ka shiga cikin maganganunsu na farko kenan abubuwan zatu kuma in sun ce zati me suke nihi sai ka je ka san wannan kafin ka shiga cikin harkarsu in sun ce zati to me suke nihi da zati wa zati zati in kuma suka ce zati zati ka jima akwai zati akwai kuma zati zati akwai zati akwai zatin zati to sai ka san wannan wa ma'arifata hadaratul asma'i sannan sai ka san halarorin nan na sunaye yanzu wani in ka je ka ce mashi ai abubuwan yana cikin abin da ke cikin habarori habarori sai ce to wai hadar me kuma hadarori to kuma bai san me hadarorin ba amma kuma idan sufi ya magana kuma shi zai zo ya ce sufin nan ya kafurta ko ya munafinta ko ya fasikanta ko ya kaza kaza bai san wa ilimin ba amma har ya zama alƙali shi ke yanke hukunci a'a akramaka Allah sani kafin kai hukunci walaysa bi me me asmi ake cewa ne eh walaysa bil wajibi lil qadi idza lam yabdu wajhu al hukmi an yunaffaza ko ina faki hai mun ji gurin su malam ko walaysa bil jaiz lil qadi idza ah ba ga alƙali ma a shi eh ashe ga alƙali ma eh ashe ga alƙali eh wa laysa bil ja'iz lil qadi idza lam yabdu wajhu hukmi ay yunaffasa bai zama wajibi ga alƙali ba in fuskar hukunci ba ta bayyana mashi ba bai gane shari'ar ba bai gane abin da aka kulla da abin da ya zai warware kullum ba to bai halatta yi hukunci ba amma yanzu ne za a ga mutum kuma bai san komi kan lamarin bayan Allah ba amma kuma sai tashin farko zai ce kai Allah rabu da su ƙarya ne waye ya gaya maka bai san abin ba wallahi bai sani ba saboda in ya sani ba zai ƙaryata ba to maimakon ya shiru da bakin shi ya kubuta tunda ba dole bane sai ka sani ka sanin ma sai Allah ya so ka yaddan ma zaɓin Allah ne shi yasa kai da ka yadda ba a yadda ka zagi wanda bai yadda ba saboda ka san cewa yadda kama nufin Allah ce Allah ne ya so ya sa ma yadda sai ya yadda ka yadda to dan me za ka zagi wanda ba a yadda ya yadda ba kuma bai yadda ba ai ba ka ba zagin shi ko shi sa wanda yake yin lamarin sufaye yake bin tafarkin shehu tijjani yake bin tafarkin faidan shehu tijjani to wanda bai yi abin ba kai ka san inda ya tsaya saboda haka kai shi ba abokin waɗanka bane a shi ne bai san inda kake ba saboda haka kai ne abokin waɗa a gurin shi kai ka san shi shi bai san ka ba to ai in kai fada da shi kai azzalimi ne saboda shi jahili ne ina fatan mun gane wanda bai san lamari ba kai ka san inda ya tsaya amma shi bai san inda kake ba to ai in ya zage ka ka zagai kai azzalimi ne kuma in ya zage ka ka zagai ka koma baya saboda haka yanzu kuma sai ka sama ta ka tahiye wallahi wallahi ya bata ma tahiya ba a zagi ashe Ibrahim ya hana zagi la tashkimu abadan la tadribu abadan wa in darbtum fasabrun annakum sabru ko kada ku yi zagi har abada kada ku yi duka har abada in ma an buge ku ku yi haƙuri ku masu haƙuri ne a cikin wannan zance talamin zai shi hajji ya fasbiru ko saboda haka kai almajirin shi tijjani almajirin shi ba ka lokacin hada da jama'a bare ma har lokacin mai da raddi in an zage ka hasbunallahu wa ni'mal wakili shine abin da ake so a ga kana kai Allahumma salli ala sayyidina wal fatih ma to yaushe ma ka sha ka koshi da salatul fatih da zaka tsaya zage zage kai da aka ce ka rike karbin ka kai ta salatul fatih shin ka kai makuran salati ne yanzu haka koma zaki ai in salatin ya narke a zuciyarka ka salatu ka salatu wala ku zagin ka kai daga ka kake da dariya to ai ya kamata ma a zage ka ai ai wallahi ya kamata a zage ka eh saboda haka dan Allah mu ji tsoron Allah idan za ka yi lamarin addini na Allah ne ka yi saboda Allah babu zagi a cikin addini kuma babu bakin ciki a cikin shi babu bakin ciki da ka ji bakin ciki to yi ta istighfari yi ta salati ka dan sauka shalda ne babu kunci a cikin shi to me yana kunci bayan ka san ba abin da zai iya yi wahi abin da Allah ya so ko ka manta ne saboda ka kuce eh ko ka manta ne dan ka huce zakiru eh bayan ka san cewa zarra ba ta iya motsi sai Allah ya sai motsa ta to dan menene wani abu zai kawo kai kunci kai bakin ciki ƙarya ne babu bakin ciki da ka ji bakin ciki to akwai bukatar ka shiga cike ka za ta rabe Allah malam bakin cikin ka kawai cikin lokacin ka ne da ka tozarta ba tare da kayi salatul fatihi ba ka ba Allah ka ba manzon Allah a cikin shi shi da kawai bakin cikin ka amma me da bakin ciki amma yanzu ya gaga da an zo an ce wallahi wani ya ce kai din banza kai din wali ubin ka ma bai isa ba sai ka ji mutum yanzu ne din to kai din kai waye kayan kama a kasuwa ka ta ina yan shemi ina masu cin shemi kayan kama a kasuwa ko ko mai sabuwa kayan kama a sabuwa ka kasa ana ta ciniki a ban wannan kana miƙawa a ban wannan kana kallon ga ribobi nan wana ta shigowa sai wani zai ce wane ya ce ka kaza kaza ka zaka ce ka wannan bai san halin da muke ciki ba muna irga ribobi ina mu ina zagogi ta yi kawai ba ma ka san zan zaka ɗau ɗari biyu ka bashi dan ka san yunwa yake ji sai ka sallame shi kayan shi ya zo an sa ba shi kai kai kuma ka ci gaba da irga ribobinka oke wato ka kan ina yan kasuwa suke wato a bakin kasuwa ka kasan ba a faɗa wajen kasuwa kasuwanci yake amma a masallacinka da wajen lazuminka da zikirinka baka san ba a faɗa a nan ba ko to da sauranka zakiru ba a jan haushi ka dai kai ta addu'a kawai ka samu numfashinka na ƙarshe ko yanzu alhamdulillah ya so maka kana tare da manzan Allah shine kawai muradi babu wata bukata a cikin duniya ta san wai he an raye an dade ko ta san ko ta jin tsoron a mutu yanzu ba shi bane mas'ale da rayuwa a dade da mutuwa yanzu dukan su hijabai ne bukatar shine a mutu a sadu da manzan Allah akwai wanda in ya ƙara kwana ɗaya a duniya in zai mutu ba imani zai mutu akwai wanda kuma in ya mutu yau to ba imani zai mutu sai ya ƙara wani lokaci ne sannan zai mutu da imani to in Allah na son ka gama lafiya sai ya kai ka san da zai anshe ka a matsayin nashi kawai shine dalili wallahi wallahi yanzu zan baku misali sahabban nan na annabi alaihi salatu wasallam wanda suka yi wajen yakin yamama wanda suka hana zakkan nan da sun yi wa fati kafin wa fatin manzon Allah da sun mutu kafin wa fatin shugaba za su zama masu ridda ai da sun sha amma mutuwa me suka yi mutuwa wuri Allah ya ga ita ce alheri gurin sun da yana sanya basu nashi sai ya kashe su yau saboda yau ne suke nashi ya san goben su ba ta da kyau to me kake ji mu tsoro kai dai ba Allah kace kana so ba ba manzon Allah kace kana so ba to kun yi yarjejeniya ne da Allah cewa ba sai hada ka da annabi ba sai ka shekara ɗari saboda san zuciya irin taka sai ba wannan a cikin addini ko saboda haka kai dai kawai in za ka yi lamarin Allah ka yi lamarin Allah kuma ka yi shi saboda Allah kai bawan Allah ne yadda Allah ya so da kai haka zai tuka kai sai da kai yawa yadda in za ka gane Allah ne ke juya lamarinka in baka gane ba a watsake zakiru wai da kana bacci ka ji kaikai waye so sama bacci ko kake amma kai ka sa hannu ka so sa wanda ke kallon ka kana bacci ya ga sanda ka ji kaikai ka so sa ya ga sanda sauro ya buge ka ka buge gurin in an tashi zai tambaye ka wane eh wai da kana baccin nan na'am wai na ga sauro ya sauka jikinka ina ganin sauran na ga ka kai bugu nuna man gun zai ce wallahi ni ban ma san an yi ba kuma wace ya bugun saboda ba kai ke juya tasarrufin naka ba Allah ne ke juya ka wannan shine taslimi ga Allah Za ka gaya da kazan wannan ko meye naka na wani kaza kaza kaza kaza. Ta wani abu da zai iya faruwa sai Allah ya so ya faru. Yadda kuma duk Allah ya so shi kenan kawai. Abin da ake bukata kowane sakan naka na numfashinka ya zama kana tare da Allah ne a cikin shi. Kana kuma sauraron saukar hukuncin Allah a kanka. Shi ne abin da ake ni. Shi ne abin da ake ni. So da haka in za a yi lamarin Allah a yi lamarin Allah saboda Allah. yawwa shine wannan ina muke wa zati zati wa ma'rifat al hadarat al asma'i da kuma sanin hadarorin sunaye wasu fati da siffofi da farko bayan al hadarati da kuma bambanci tsakanin hadarori sai hadarorin guda nawa ne ila sa kai ashirin ko ko hamsin ko ko ko su zama takwas ko goma ko ko su zama biyu ko hudu ko ko biyar wai misali ai ba canke canke ne to wanda ya sani ya san me ake nihi da hadara kuma ya san hadarori guda nawa ne to kuma ya san bambancin da ke tsakanin hadarorin kowace hadara ne take ishara me take nunawa sannan hadarorin nan gaba ɗayansu ko su nawa ne in an haɗe su ko me suke nihi me suke nunawa wanda ya san wannan to yana da haske cikin lamarin in za a yi magana ya sa baki in yana da izinin saka bakin ko amma wanda bai san wannan ba kuma ana magana to me ya kawo shi a ciki ana magana naƙuda budurwa na ruwanki ko babu shi ruwan budurwa da naƙuda abu ɗaya za ta ce to Allah ya sa mu dai mu cimma lokacin lafiya mu gama lafiya wa ma'arifatu a wal farqu bainal ahadiyyati wal wahidiyya da kuma bambancin da ke tsakanin ahadiyya da wahidiyya da ahadiyya da wahidiyya duka suna nunin ɗaya ne ɗaya amma abu abu daban-daban ne abu daban-daban ne a zahiri kenan ko qul huwallahu ahad Allah kenan ahadiyya wannan Allah ne wahidiyya kuma wannan muƙamin manzon Allah ne kira su sufaye a gurinsu idan aka ce ɗaya a tara da ɗaya ai kai a gurinka ya zama biyu ko su a gurinsu ba biyu bane ba to me ya kawo magana biyu kuma ɗaya cikin ɗaya ɗaya ko wai su ce ya ce misalin abin shine ne sai ce to ba mu gane mai kake ni ba da kace daya a tara da daya zana daya sai sai sai ka zana daya sai ce to a hada da me yace a tara da yace to ƙara zana daya daya kuma sai a zana ta kan daya daya an da daya an ƙara dan daya sai ai kishi ne kawai ai kishi ne ai daya dai ake nihi ko to ahadiya da wahidiya kenan ahadiya da wahidiya kenan Allah masani wanda ya gane ya gane wa ma'rifatu sirrul zuhuri da kuma sanin sirrin bayyana wal buduli da kuma sirrin buya da aka ce huwal lawwalu wal akiru wal zahiru wal batinu to me ake nihi da sirrin zuhuri da sirrin buduni da aka ce Allah wanda ya bayyana Allah wanda ya buya to me ake nihi da buye kuma me ake nihi da bayyana wai nan yana magana kada ka sa musufaye baki cikin gidan masa da sai ka san wayannan abubuwa abin da yake nihi kenan to kaga in dole za mu je kuma mu je tare da shehannan mu saboda mu gano wayannan abubuwa ko idan ko mun sani he mu rike sirrin mu wal asal kuma mu san meye asal wal abad kuma meye abad in an ce asal me ake nihi in an ce abad me ake nihi kaga wannan azal da abad din ishara ce da al awwal wal akhirah ko na san dai duk kun gane wa alimul ghaibi wai me ake nihi ma da alimul ghaibi ne nan waje yana bada labarin wai abubuwan da ba ka samu su a yi baki ba akan lamarin su sai ka san abin kaga hana watawa wa kaunu wai an ce kaunu ma me ake nihi wai abin da yake nihi da abin da ake nihi da kaunu me sirrin kaunu ba wai me ce ce kaunu ba in ka ce kaunu kaunu kasantattu shi sufi in ya tambaye ka ba fassara abin da ya tambaye ka yake so ka bashi ba me hakikanin abin me ne ciki eh dala da aka ga mota sai aka hau sai ta tashi kam sai aka gamsa giya sai aka taka ta tahi wai me ya sa ta tahi ba inji ba ne tan karkashin ta a ciki ai ba tayin bane ke juya ta su ma tayin akwai wata uwar su- sunan uwar ta su inji ita ke juya su da in sun sai tambaye ka mota yana son ka ba labarin inji ne ba labarin taya da marafai ba eh yana son ka ba shi labarin abin da ya juye juyi ba labarin juyi ba taya ita ke juyi to me ya juye juyi suna ka da ya tambaye ka me ya kaunu to menene ya kauno ya kawana kaunon ba wai kaunin ba ka gane yawa abin da ake nihi kenan wala kaunu menene kaunu eh da aka ce kaunu to me a cikin kaunin wai duka kaunin ma gaba ɗaya abu nawa ne cikin kaunin sannan adadin abin in an samo shi shin ɗayan ne to in ɗayan ɗayan to me ɗayan take nihi in kuma biyun biyun in uku uku kai dai ka sani wa shahadatu me sha- shahada ko wa shauku wai ma an ce shauki me shauki me shauki ka san wannan ma'anar ta shauki ma'ana ce mai zaki ai za ka ga bari in baka misalin bambancin shauki wanda ya san shauki da wanda bai sanya ba za ka ga ƙaramin yaro saboda shaidan ya gama gari idan ya ji ana buga buga ganga gangan gangan gangan gan sai ka ga he haka yake yi da Allah ya san abin da ake nihi da shidan amma uwar shi da ta san abin da ake nihi za ka ga ta kwanta mayafi ta ɗaura mayafin a ƙugu ta ɗaura ƙafa ɗaya gaba ta tura ɗaya baya tana taka rawa ai ta san abin da ake nihi har ma yake ji tana bin kiɗan tana fassarawa tana tafsiri ai kiɗan kaza yake nihi ko musamman irin daɗin nan da ake yin abin yanzu kaga an samu liɗifi ko duk da dai abin kuma sufa aka canza shegantaka salo ta canza ba wai wata warka aka samu ba shegantaka gaba ta yi eh salo dai kawai ta canza ko mai yawwa to ka gani to duka dai haka ake ne to shauki akwai na zahirin shi ko akwai kuma na baɗinin shauki yawwa yawwa ka gani ka gani yawwa ka gani idan ana zikiri ana zikiri wanda ma bai san me ake nihi da la ilaha illallah ba idan ya ji ana yi sai ka ji daɗi yake ji yana karsashi ba shi ke karsashin ba ruhin shi ne ke yi shi tsaye ke ke kam ba abin da yake yi Allah wallahi shi ruhin ya san Allah yas'alunaka 'anir ruhi qul in anin ruhi qul inna ruhu min amri rabbi shi ruhi dama na Allah ne shi ya san Allah to amma wanda shi kuma ya riski abin ya riski hakikanin abin kawai idan ana zikiri sai ya narki sai ya narki kawai kai to Allah ne kyauta to shine dai eh a wal ilmul mahiya da ilimin haƙiƙanin al'amura wai su haƙiƙanin ƙwai da fanka da gilas daga ina suka fito ne ma. Ila wani wanda yake tunanin amsar da ake tunani sai ce, a ai daga Allah ne. Ka san wani zai ce ai mun gane wannan, ai daga Allah ne. To, ba mu labarin Allah, me ka fahimta da Allah? Ko? Wal huwiyya da huwiyya huwa, huwa ɗin nan huwa ta Allah huwa. To wai me ake nihi da huwiyya? Huwiyya shi shi shi shi shi nan takan nan ta Allah shi shi din nan ta Allah shi Allah shi nan takan nan ta Allah huwa shi to me take ni shi sa sai yace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa to tunda ya ce la ilaha illa huwa to me la ilaha illa huwa me haƙiƙanin ma'anarta take nihi idan ka ce la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah to sufi in yi kure zai ma tambaya to to me abun bauta da ƙarya kawo ba mu labarin abun bauta da ƙarya kuma kawo mana bambancin da ke tsakanin abun bauta da gaskiya da abun bauta da ƙarya sai ce maka a'a shi gunki mutum ne ya sassaƙa shi da kanshi ice aka saro aka sassaƙa sai aka halitti aka ƙwanƙwasa gunki sai aka bauta mai saboda haka wannan ƙarya ne Allah shi ne gaskiya sai kace to me ma ya kawo wannan magana shi wanda ya saka gunkin waye ya sa shi ya saka gunkin wani ne ya aike shi ya je ce ya saka gunki ya bauta mai kuma ya ce mai in ya saka gunki ya bauta ma gunki ƙarya yayi ko gaskiya yayi ai ba wannan magana ake yi ba wasu dai hanyoyi ne ga su na masu siriri yawwa ka gane wasu kuri da maye shin me ake nihi da maye shine shi Ibrahim ke cewa sharibna sufaye kai suke cewa sharibna wa sakirna mun sha mun yi maye amma ba da giya ba ba da giyar wake ba ko to me ya mayan a gani wal mahabba to ita ce karshen mukami me kuma mahabba shine can shi Ibrahim ke cewa bulitu bi hubbil mustafa al katmi ahmada bulitun nan wa kai abin da ka sanya soyayya wata da'ira ce wani birni ne shi yasa ma saboda masoyan ƙarya in suna son su yi ishara da soyayya wai sai su zana fulawa so bala'i ne fa me ya hada fulawa da sashen rana ba bushewa take ba wai a zana wata wani abu ya fulawa sai a ce love kai ka san wasa ne nan gurin shegantaku ne kawai ba ba shi ne soyayya ba a wallahi wasa ne ai soyayya bala'i ce to me ya haƙiƙanin soyayya soyayya abinda sufaye suka sani shine ta shahadantar da sun fi dubu biliyan ita ce asalin masu yinta in ta motsa masu za ta kashe su ne kawai ta ƙara gaba don ba za ta basu ba sai kuma baka jin daɗi ma ka tuna da bebinka sannan sai ka ji wani sanyi a ranka wai har rubuta mata wasiƙa kake yi wallahi ban jin daɗi da kwanciyar rai a zuciyata sai na ganki sai na tuno ki sai na yi ƙanshin turarenki sai sai a zana wata fulawa ai ka san nan gurin akwai wasa a ciki aran ma akwai wasa wurin nan eh to in kana son ka gane wai abin nan ƙarya ne ko gaskiya ne to bari a yi auren ba su kwana arba'in je ka gidan sai ka ga ya hito layi yana ta zage-zage wai wane ya aka yi mazoyar ta kace ta sai kai lalabu da ita minahi ka ci ba ka gani wai abin da aka ke nihi ai abin da suka gina tare a kansa ƙarya ne ai abin ƙarya ne ai eh da ya ji matsa ya ce wai bai da kowa a duniya ba ni da kowa yake da ke nike alfahari da ke nike bacci da ke nike tashi kuma shi Allah yana nan yana kishi kuma ya san ƙarya suke to ba za ka gane ƙarya yake ba heran da shokin ya rike shi shokin wannan na wuta ko filoji ma ya kama shi sai ya koma gon Allah wayyo Allah wayyo ya koma ga yago ya dawo daidai yanzu eh dama san da yaje na dan san maganganun kyale shi haka yi to yanzu an dan mako shi sai kaga ya dawo gurin Allah da gaskiya to su sufaye sun riski ma'anar kalmar muhabba din nan shi yasa abin da ake nihi da mahabba a gurin mutane na zahiri wallahi ba ita bace mahabba a gurin sufaye waɗanda suke maganan mahabba ta gaskiya ko fuska suka kalla zaka ga wallahi ba irin abin da kake magana kan ya suke magana kan ya ba wallahi da ka kalli fuskar zaka ga kai wannan abin da suke magana kan shi ba wanda na sani bane wani abu ne daban to mahabba kenan ba ta faɗo saboda wanda zai faɗi ma ma bai san yadda zai faɗi ma ba tunda ɗanɗana ne ba labari ba wanda shokin ya rike in ana son ya ba da labarin shokin kawai taimako ɗaya za ku yi mai kuma ku kama ku taɓa ku ji amma dai za ku tambaye shi ya ba ku labarin shokin wallahi bai iya ba sai dai sai ma na ji wani girrrr na ji wani garrrr sai na ji wani firrrr sai na ji na zuma to me firrrr ɗin nan me wani girrrr in kana son ka ji girrrr sai ka taɓa eh to duka dai za a ga abin haka yake to dan Allah ɗan uwa in tambaye ku yanzu wanda ya shigaltu da wa'annan abubuwan da ake kawowa a cikin mabadi'u na tasawuf dan girman Allah yana da lokacin kin wani yana da lokacin zaki ko mai da raddi yana da lokacin jin daɗin wanda ya yabe shi ko jin haushin wanda ya zage shi ai ko a ɗaki ka ji kana kulle ƙofa kana zagin wani kuma wai kana tariraran kai masoyin shehu tijjani ne ba za a kore ka ba amma wallahi ba inda ka je ba ka fara soyayyar ba kuma in ka dawo aka to sunan ka munafiki makaryaci wallahi in ka san kana kulle kofa ka zage mutane wallahi ba kan lamarin shehu tijjani kake ba wallahi ba ka kan faiki da shehu tijjani in dai ka san in ko kuma in ko ka kaɗai ta ku biyu kai da wani aminin ka wani zaɓaɓɓen na Allahn abokinka kuna laɗewa ku rihe kowa ku wai ga ba kowa sai ku fara lissafa mutane wani minahiki ne tsine ne wani minahiki ne Allah tsine ne wani bai da gaskiya wallahi ba ku kan lamarin shehu tijjani wallahi wallahi ko ni da kai ne kasan mun taɓa rihe kowa mun lissafo mutane muna tsine masa muna zagin su wallahi mun sauka kan shalda ba mutane da shehu tijjani kuma shi ma bai tare da mu saboda bai zagi kowa ba bai kuma sa mutanen yin zagi kowa ba ina fatan mun gane to mu ji tsoron Allah ka tasa lamarin ka kawai duniya ƙarya ce aikin banza ce babu abin da ke cikin ta sai imtihani da bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya darul buka'i man radal buka'a fiha falyabki duniya gidan kuka ce me son yayi kuka cikin ta kawai ya samu guri ya zanna ya ci gaba da kuka kawai ba abin da ke da daɗi a cikin ta sai ambatan Allah shi yasa zaka ga ai ta zikiri ai ta zikiri to zikirin ma kuma ya zama matsala to kaka damu da matsalai in ka kana zikiri mutane na jin daɗin kana yi sai kake ta ƙara yi saboda a'a bari mu zikirin nan ai mutane na so ba Allah kake mu zikirin ba mutane kake mawa sai gurin su kai musu Allah bai san zikirin ka zakiru in ka kana zikiri ana jin haushin kai kace ka wallahi abu zikirin saboda mutane ba su so zakiru ba Allah kake mu zikiri ba mutane kake mu zikiri duk da ba su son dai to dan su ji daɗi kake yi ba su ji daɗi ba baka jin daɗi kai ka je kai musu Allah bai neman ka ba kai ake nema ba a shi zakir la ma kurma ne shi sa shi siffa shi ma hauka ce in ma siffa ka hankali to kaka zo inda zakiri yake ba ruwan shi da kai ko in siffa ka ma kai mai san a ce ma mai hankali ne to san da dai zikirin nan zai make ka ka kama fagal fagal cikin Allah shi kuma lokacin da tsatse lahiyaye zai ce kaga wancan shashashan mahaukacin to yanzu ka zama zakiru amma an baka zama haukaci ba ai baka zama zakira ba eh kana dai dan tattabawa ne kuma a tattaba din ma alheri ne Allah sa mu ci gaba da tattabawa din saboda haka Allah ya sa mu dace sai mu tsaya a nan gurin mun zo kan wata gaba ko za mu tashi wa qala shehu wal imam al qudwat ko eh ai nan muka zo ko ba nan bane ina muke yace wa man huwa sadiqun fi sukuri hatta yusamihu sannan kaka sa mu sufaye baki a maganar sa har sai ka san waye mai gaskiya cikin maye har ai ne rangwame akwai wanda zaka ga yana lamarin lamarin ƙarya ne akwai wanda zaka ga yana lamarin lamarin gaskiya ne to wanda bai lamarin kuma bai iya gane mai gaskiya da mai ƙarya a a su masu lamarin su suka san mai gaskiya shi da mai ƙarya shi ko wal kazibu hatta yiwa kaza wa gairuhu har sai ka gane waye makareci wanda za a kama ya a tuhume shi da wannan shi to saboda haka dai abin da yake ni lamarin mutanen da baka yi ba ba ka iya hukunci cikin lamarin ba ka iya sa musu baki eh wanda ya sha ilimi ya ƙoshi a ɓangaren harka na hawan larabci idan ana neman bayani kan sallah da Allah aka yi mai fatawai wanda ya sha ilimin fara'ili ya ƙoshi da Allah idan ana neman bayani akan farko na arabiya aka yi mai fatawai dan Allah wanda ya sha ilimin balaga ya ƙoshi, idan ana neman bayani akan arudi za a kai ne fatawai? To me yasa ake sa sufaye baki cikin lamarinsa ne? Kai in alƙur'ani ka sha ka ƙoshi, ko arbiya fi'ihu ko tafsirin alƙur'ani ko fi'ihu ko wani ilimi ka sha ka ƙoshi, to taƙaitu kan abin da ka sani. In kana son kai magana kan wani abu da baka san shi ba je ka nemi ilimin ya. Halal ne gare ka, kai ma mutum ne, hur, anta hur, je ka nema, sai ka sa baki in ka kai makamin saka baki to Allah dai ya samu dace amma dai abin da ake nihi da lamarin shine kai kyautata mu kowa zato kuma ka nafi kowa da alheri kuma kai ka nafi Allah kawai cikin dukkan lamarinka Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammad fatil ma وبلغ والهاتم لما سبقنا سر العقب العقب والهادي إلى سادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين